إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله لا زال حديثنا عن صور الأمانة حيث أننا بدأنا الحديث عن السورة الثانية وهي الأمانة في الأموال ونحن في الكلام عن الغلول وهو المال العام وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الأسابيع الماضية أيها المسلمون إن أمر الغلول لا يتعلق بالقلة والكسرة ولكنه مبدأ ودين يدين الناس به مبدأ ودين يدين الناس به لربهم تبارك وتعالى وخلق يتخلقونه وأمانة يؤدونها ومن امتدت يده إلى القليل تجرع على الكثير أيها الإخوة الأعزاء إذا انتشر الغلول بين الناس ولم يجد أحدهم حرجا من امتداديته إلى ما ليس له فإن أخلاقا رديئة تنتشر في الناس وكل خلق سيء منها وكل خلق سيء منها يدعو إلى ما هو أسوأ منه في سلسلة لا تنتهي من فتاة الضمائر والأخلاق والأنانية والجشع مما يؤدي إلى الظلم والبغي وينتج الضغائن والأحقاد والشقاق والخلاف ولا سيما عند اتساء الدنيا لذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعفة اليد وخطب في الناس بعد غزوة حنين محذرا إياهم من الافتتان بما يرون من الأموال التي قد تكون سببا في الغلول فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود من حديث رفيع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه عباد الله إن, الف... إن الفساد الإداري والمالي يؤدي إلى فساد المجتمع كله وينتج أخلاقا سيئا ويؤدي إلى التخلف والانحطاط والفقر والحاجة وضعف الديانة وفساد الأخلاق ويؤدي هذا الفساد العظيم إلى تعطيل مصالح العباد وظلمهم فمن كانت بيده مصالح غلها وحرم منها أكفاء المسلمين لتكون لمن لا يستحقها في أكثر حاجات الناس ومصالحهم ولقد استهان كثير من الناس بهذا الباب الخطير وهو فساد الذمم وشراء الضمائر والمماطلة في الحق والتقاعد عن عداء الواجب إلا برشوة أو هدية يبذلها طالب حاجة وهذا يوقف النماء ويخرب الديار وإذا فقدت الأمانة بين الناس ضاءت الحقوق واضمحل العدل وانتشر الظلم ورفع الأمن وساد الخوف روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الأمانة فلا سبيل للنجاة من عذاب الله تعالى إلا بمراقبته إلا بمراقبته في السر والعلن والخوف منه قبل الخوف من البشر عباد الله لا سبيل لنهض الأمة وتقدمها وانتشارها من الجهل والتخلف إلا بإقامة العدل ورفع الظلم واستعمال الأمين وإقصاء الخائن ومكافأة المحسن ومقا ومف وم ومعاقبة المسيء ومحاسبة المقصر وعدم مباهاة أحد في ذلك وإنكم لمسؤولون عن أموالكم من أين اكتسبتموها وأين أنفقتموها فأعدوا لما تسألون عنه جوابا ولا تنظروا إلى من تخوضوا في المال الحرام كم جمعوا فإنهم زائلون عن جمعهم ومن اغتسب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة في سبعين أراضين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna nan muna bayani kan amana wanda muka zo muna bayani kan surorin amana da dangogin amana da kalar amana sai muka zo muke bayani kala ta biyu sura ta biyu ta amana ita ce amana cikin dukiya a wancan sati mun gano haramun ne mutum shi kadai ya kyautu dukiyar jama'a ya maida shi tashi shi kadai wannan haramun ne kuma na mun ga narkon azabar da za ta samu mutum a gobe kiyama idan mutum ya yi haka dukiyar jama'a da ɗaukar dukiyar jama'a da waso su ba ta da alaka da ka ɗauki dukiya mai yawa ko ka ɗauki dukiya kaɗan kamar yadda muka gani a wancan satan hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya nuna mamu ko da daidai zari mutum ya ɗauka ko allura sai ya zo da shi a gobe kiyama a don haka ɗaukar dukiya mutum ya ɗauki dukiyar da take ta ainihin jama'a to abin ba da alaka wai da dukiya mai yawa ce ka ɗauka ko ƴan kaɗa a'a in dai dukiya ce to wannan haramun ne kuma kan mu kalli cewa wannan abin yana da alaka wai da abu tana da yawa ko ba ta da kaɗa a'a shi nisanta dukiya ta haramun wata matsaya ce wadda mummuni ke tsayawa wani mataki ne wanda mumini ke kaiwa na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wasu halaye ne waɗanda ake son musulmi ya ɗabi'antu da su amana ce wadda ake son mutum ya kiyaye kai ya yi ha'inci sannan duk mutumin da ya ɗaga hannun shi ya ɗauki dukiya kaɗan to idan aka baya dukiya mai yawa masu ya sace ta duk mutumin da ya ɗauki abu ɗan kaɗa ya ɗauki lakire guda ya ɗauki kayyan malakwal guda ya ɗauki alƙalami bayro guda ya ɗauki jaka guda aka yi cuwa-cuwa da shi ta miliyan ɗaya ko ƙasa aka sai da aka ba kuɗin yana iya sace sai ya kyale duk mutumin da ya taba dukiya kaɗan to dan ya taba dukiya mai yawa wannan abu abu mai sauki ne ya ƴan uwa musulmi idan aka ce ainihin an samu cewa cin dukiyar jama'a ta yaɗu a cikin al'umma kuma aka sasa samun mai hankali daga cikin masu ikonmu ko mai hankali daga cikin 'yan siyasanmu aka sasa samun mai hankali wanda za ya tsaya ce wannan abu da ake da dukiyar ƙasa bai dace ba wannan abin da ake da dukiyar jama'a bai dace ba aka kasa samun rajulun rashid to al'umma tana cikin bala'i tana cikin annoba tana cikin tashin hankali idan ya zama to an tauye amana musamman amana ta dukiya to wallahi tallahi al'umma muna cikin wani yanayi muna cikin wani hali dan kare dukiya da tattalin dukiya shari'a ba ta yarda ba ka ɗauki dukiyar da ba taka ba idan ka ɗauka ba bisa ka'ida ba bisa ga ka'idodi da shari'a ta aji shari'a ta ce a yanke ma mutum hannu saboda mi saboda ya taɓa dukiya dukiya abu ce mai tsada dukiya abu ce mai amfani dukiya abu ce da ya kamata a yi tattalinta to idan ya zama to an samu al'umma kowa na waso su ana yi tawawa aka rasa wanda za a yi magana to tsakani da Allah al'umma ta shiga cikin wani yanayi wani hali marar daɗi wanda akiba ya bata da kyau idan Allah ya kama mu kuma ba wai za a cewa ba a kama masu in mu ma mun zama azzalimai mun kyale ko kuma mun zama azzalimai ku je ku sato mu kuma ku dan san mana ya zamanto haka muke to wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba waɗanda suka jawo ba kadai za ta sharwa idan suka jawo fitina aka ƙi ruwan sama wa zai shan wahala mu talaka mu za mu shan wahala su waɗanta ina ruwan su in a shekara ɗari ba a yi ruwa ba su ba ta ce masu komi kenan dole dole ya zamanto an samu masu magana sawa'un a mambarin juma'a sawa'un a darussa sawa'un a waye dole a yi magana abu na amana ta dukiya da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sani idan aka kyale jama'a suna ɗaukar dukiya ba bisa ka'ida ba dukiyar jama'a mutum ɗaya ko biyu ko 'yan tsiraru su sace ta to a tsakani da Allah al'umma ta shiga cikin wani yanayi al'umma ba ta da halaye al'umma za mu ga ruhul ananiya ya tabbata kowa ni ni ni ana ana ni kadai za mu samu al'umma kwadai ya yadu za mu samu al'umma wannan shi zai bayi da zalunci ya tabbata a cikin kasa wannan shi zai bayi ta'addanci ya tabbata a cikin kasa wannan shi zai bayi kaga hasada ta tabbata tsakanin talaka da waɗanda ke ikon wannan shi za ka ga cewa kashi da hasada da gaba da faɗa da rikin yi wa juna wata ta alkhairi tsakanin waɗanda ake mulki da waɗanda ake mulka ɗin idan ya zamanto an kyale dukiya wasu 'yan tsiraru sun mai da dukiya tasu suna yin yadda suka ga dama da ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka je aka yi yakin Hunain aka dawo sai manzon Allah ya tara sahabbai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya kasance cikin ku yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar lahira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yarkab dabbatan min fa'il muslimina kai ya hau abin hawa dabba wadda take daga cikin dukiyar fai'i wadda aka je aka samu fai'i ita ce dukiyar da musulmai suka amso a wajen kahirai wanda ba a gwabza yaki ba kaman a gwabza yaki arna suka ba da kai bore ya hau aka kwato wannan dukiyar ita ce alfai to Allah subhanahu wata'ala a bisa ga halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira kai ya hau dabba abin hawa na cikin dukiyar jama'a in ba bisa ka'ida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya hau dabba sai ya kai dabban na ainihin ya ramar da ita ya wahalar da ita ya tsohuwar da ita ba bisa ka'ida ya hauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wata dabba mai da cikin dukiyar jama'a in ba haka ba gobe kiyama sai ya biya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira kai ya ɗauki tuhahi ya sa cikin dukiyar jama'a ba bisa ga ka'ida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kawai ya dauki tuhahin nan na dukiyar jama'a ya sa ga jikin ya har tuhahin suka tsuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so wasu tuhahi ya maida idan ba haka ba gobe kiyama Allah sai ya hukunci a kenan in dai dukiya ta jama'a ce a matsayina na ma'aikaci sai aka bani abin hawa aka bani mota ko aka bani mashin aka ce in hau za ka yi amfani da wannan abin ne kawai in za ka taya ka mana aiki na ƙasa in za ka aikin ka ka aje ka nemi dan a caba ka hau ko ka daidaita sau ka shiga a daidaita sau sai in bisa ga dokar aikin an yi yarjejeniya an ba da dama a al'amuran ka naka na kai kadai ka hau abin hawa na ƙasa to wannan za ka yi amma in ba haka ba annabi ya ce in ka tsufatar da wannan abin hawa wannan mota in ta tsufa annabi ya ce ka sai wata ka maida mu yanzu haka ake idan aka ce ga mota ce ta gwamnati har kashin mummuke ake mata dan a yi maza a yi wantari dan musu a wantara za mu samu mu ci wani abu wanda in mota kace ba za ka yarda ba ka diba mota mota ka ba za ka sati riba ka mata bijan ba amma waga inda mota gwamnati ce mota kasa ce kana iya kai wata ɗaya baka mata bijan ba me kake so so kake wannan rashin bijan din ya haifar mata da matsala dan a zo a cika takarda a yi resi za a kai ta ta ci buwat ta ci kaza dan a nan wurin kai kuma za ka matso wani abu wallahi idan ka matso ka matso ba kanka wuta jahannama sai in ka maida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka mutane su yi hatara dukiyar gwamnati ba dukiya bace ta facaka jama'a su san abin da suke yi ba ana shiga siyasa bane dan a ci dukiyar gwamnati ba ana shiga siyasa bane dan a shiga bakan mota ana shiga siyasa ne dan a yi da'a ga Allah a shiga aljanna ana neman shugabanci dan a tausaya ma talakawa a tausaya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma a mutu a shiga aljanna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ya ƴan uwa idan aka ce ana fataka da dukiyar ƙasa an kasa magana to wannan shi ke kawo duka komi banna da kasari a cikin ƙasa za ka ga bangaren administration ba tsari kowa na abin da ya ga dama domin an bari ana fataka idan na yi laihi na san zan ba da kuɗi in ba da cin hanci a kyali idan nayi kaza zan ba da cin hanci a kyale ni idan nayi kaza ina ga muke mulki idan nayi kaza ina ga jam'iyyar muke mulki to idan aka kyale ana waɗannan abubuwa abu ne wanda zai haifar da banna abu cikin doron ƙasa kuma abu ne wanda zai haifar da halaye waɗanda suke ba su da kyau abu ne wanda zai mai da al'umma ta koma baya abu ne da ke haifar da talauci a ƙasa abu ne da ke haifar da ƙasa ta shiga cikin wani hali abu ne da ke haifar da ainihin ƙasa kaga addini yayi rauni abu ne da ke haifar da cewa rashin halaye abu ne da ke haifar da banna abu ne da ke haifar da cewa ana zaluntar bayi abu ne da ke haifar da cewa zaka ga babu tausayi a tsakaninmu in ya zamanto kawai kowa na ɗauka yadda yake dama duka waɗannan abubuwan suna yaduwa sannan kuma duk mutumin da yake zaka ga ya ɗauki dukiya ba bisa ka'ida ba to wannan mutumin zaka ga yana wasa da wani abu na cikin dokokin Allah subhanahu wataala inda Allah ya hana Allah ya hana bai kamata ba ka ɗauka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bisa ga ka'ida abin da ya kamata ka ɗauka annabi ya ce ka ɗauka abin da bai kamata ka ɗauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hannunka ya taba dukiyar jama'a to idan aka samu wannan abu tsakani da Allah mun shiga wani yanayi yana daga cikin banna da ainihin illolin da cin dukiyar jama'a ke haifarwa za su haifar da ainihin rashin amana a cikin al'umma za su haifar da rashin alkawari za su haifar da hasada da kyashi kamar yadda muka yi bayani sannan za su haifar da mutum ya kamata ya tashi da wajibin ya sai ya kiya saboda shi shayar ganin inda ya san babu inda za ya samun ciwatuwa sai in ya je ya yi aiki bisa ka'ida dole ya ta yi aiki dan yana jiran wata ya mutu albashin ya to amma shi yana tunanin albashin na la yusmin wa la yugni min ju'in kan bukatun shi don haka sai ya zamna yi abin da ya ga dama ya ba da cin hanci ya ba da rashawa ya ba da kyauta ya ba da kaza to wannan idan aka samu wannan al'umma tsakani da Allah abu ne wanda yake lalata kasa abu ne wanda yake ruguza al'umma idan aka samu cewa al'umma babu ainihin adalci babu amana to ainihin rashin amana yana kawo rashin adalci a cikin kasa ma'ana yana kawo zalunci rashin amana yana kawo ainihin Allah ya dauke kwanciyar hankali a kasa idan dai babu amana sai Allah subhanahu wataala sai ya dauke mana kwanciyar hankali babu ainihin kwanciyar a hankali idan aka samu rashin amana Allah subhanahu wataala zai sa tsoro ya mamaye kowa tsoro yake idan ka hito daga gidanka baka da garantin tsoro kake kana ɗarɗarɗar faɗuwar gaba to wannan ba komai ke kawo wannan ba ainihin rashin amana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi a sai hadisi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk lokacin da ka tashi kaga mutane ba su da amana to alama ce daga cikin alamomin tashi alkiyama kai jiran tashi alkiyama yayi Abdullahi ibn Mas'ud ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farko abinda Allah zai fara daukewa cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine amana farkon abin da za a fara ɗauke mana shine amana za mu tashi babu amana kowa yana abin da ya ga dama don haka abdullahi ibn mas'ud ya ce mu sani bayan da za a yi mu tsira a gaban allah salim alim sai mun kiyaye allah subhanahu wataala ma'ana mun kiyaye dokokin allah mu sa abin da muke allah yana ganin mu mu ji tsoron allah subhanahu wataala ba mu ji tsoron mutane ba bayan da za a yi al'umma ta tsira babu yanda za a yi al'umma ta samu ci gaba babu yanda za a yi al'umma ya zamanto arzikinta ya haɓaka matsawar ya zamanto al'umman nan jahilci ya da baibaye ta matsawar ya zamanto al'umman nan ana ɗaukan matsayi a bada ga mutumin da an san ba amana gare ba ba amini ba ne an san ba ya da amana amma dan yana namu sai a ɗauki matsayi a bashi to wannan yana daga sai abin da ke kawo matsala yana daga sai abin da ke kawo matsala da ainihin al'umma ta ci gaba ƙasa ta dakushe ya zamanto an san wanga maha'inci ne ya yi abin amana cin amana a kibarin doka ta haushi idan doka na hau maha'inci babu yadda za a yi gobe ne ya ha'inci amma sai in zo in yi almundahala in zo in yi zalunci kuma a kyale ni ina hucewa an kyale ni kamar ba a yi komi ba in aka in ta jiyo iska ya jiyo na in jiyo in ya jiyo ya dama in yi in ya jiyo ya hagu in yi haka za a yi kai kamun mutum ya je cikin kabarin ya Allah subhanahu wataala ya kama shi kamun a je gobe kiyama to idan dai har akwai mara amana cikin al'umma ba a ɗaukan mataki akan waɗannan mutanen to wallahi tallahi al'umma tana cikin ci baya kuma idan ya zama to an sa akwai mai amana ya kamata a zanka girmama shi a baya lambar yabo a baya lambar girma a hito ga talabijin a yi bayani ga radio ga jaridu a ce wani ya rike matsayi kaza ya yi adalci mun baya kyauta kaza mun mai kaza wannan zai sa mai ha'inci ya bari mai neman ya yi amana kuma sai ya yi amana sannan kuma idan mutum ya yi sako na suko ya yi ainihin rikon kai na kashi game da wajibin ya yi kin yadda ya kamata to dole a hukunta shi idan aka hukunta ya wannan sai kaga kasa ta zama zauna daidai ka a ji kwarjinin kowa in kana tare da mu alama kana tare da mu kai aiki in kana tare da mu ka ci amana ba mu tare da kai in kana tare da mu baka yi aiki ba ba ma tare da kai to idan aka samu al'umma ta yi wannan to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala zai sa al'umma ta ci gaba amma idan al'umma ba ta yi wannan ba to babu yadda za a al'umma ta ci gaba ya ƴan uwa mu sani waɗannan dukiyoyi da ke hannun mu Allah subhanahu wataala ya ba mu su a gobe kiyama Allah zai mana tambaya mai ƙwarbi za a tambaye mu ina maka samu wannan dukiyar kuma Allah zai tambaye mu ina maka ciyar da wannan dukiyar ka samu ta ta hanyar haram ko ka samu ta ta hanyar halal tun daga dala ɗaya har zuwa abin da kaman naka na kaddarorinka da kuduru da ainihin kuɗaɗe da kake da su waɗannan duka Allah sai ya tambaye ka ya ka same su bayan ka ba da amsa kuma sannan sai Allah ya dawo da kai kuma tun daga dala har ƙarshen abin da ka mallaka ina ka ce da wannan dukiya kenan mu sani cewa ainihin ibada ainihin ibada ce ainihin mu san abin da za mu ɗauka na dukiya sannan kuma mu kalla irin kasashen mu masu tasowa irin kasashen Afirka za ka ga in dai demokaradiyya muke da gaske tsakani da Allah demokaradiyya muke mu ɗauko in demokaradiyya da muka yi fotokofin ɗinta mana a ƙasashen tura ga haka suke a yau kana ganin suna ga sace-sace in ka ji an yi sata ta rashin hankali sai a Afirka ina za ka jin turai an yi ina za ka jin europe an yi ina za ka jin azi an yi in ka ji wani abu an saci kudaden da ba su kilguwa sai in afirka kadiba nan makwabta mu in ka je malam janar buhari yana kwato kudade kai sai ka aza wai wanda ya dauki wanga kudaden yake yana cikin hankalin ya lokacin da ya dauki wanga kudaden ina za da su yayi mi da su kudaden da shi in aka baya ma ayi ta rayuwa daga nan har duniya ta tashi zira'ayi ba za ta talauci ba abin da yana iya mamaye ba mutanen kasa talauci ya mamaye masu kiwon lahiya kai kadai dan ni da kai ka zo ka sace ka mai da kai kadai kai kadai an ba afirka ba ina ake wannan abun madiba bin clinton shekara takwas yana mulki yana matsayin gwamna a wata jiha a america california shekara takwas ya yi manda ta farko ya manda ta biyu inda shekara hudu suke yi yana gama daga california ya zo shugaban kasa america ya yi shekara takwas kaga shekara goma sha shida yana mulki a america amma a shekarar da bin clinton zai sauka daga shugabancin america wallahi bai da gidan shiga a america bai da gidan shiga abokanan yasu suka bude gidauniya aka tattara mai kuɗi aka ce abun kunya ne abokin mu yayi mulkin ƙasa Amerika irin ƙasa mai daraja mai fisansa a duniya mai tattalin arziki a ce yau za ya sabka daga mulki baya da gidan shiga abun kunya ne wallahi abokan yasu hada mai kuɗi aka sai mai gida shiga ya rike Amerika shekara goma sha shida ana mulki Amerika amma baya da gidan shiga a Afirka haka ake yi a yau mutum awa ɗaya za ko ba in ku ba awa ɗaya shi da talauci sun yi hannun riga haka ake yi mu diba mu gani mu diba mu ga irin sata ta hauka ta afirka ka diba wannan mabutu sisko yake kowa wanga sinan na, na, zayir da ya zo ya kwashe dukiyar kasai ya mai da kasar ta zama to ba ta da kodala wai yanzu aka zo wai shine shugaban kasa wai kasar ya za ta ta ta ciyo bashi a waje amma kamfanin shi shi za ba kasar ya bashi a matsayin na shugaban kasa dukiyar kasar da ya sace kamfanin shi shi za ba kasar ya bashi kuma kudin kasar ne ya faci ya bude kamfanin a waje amma yanzu kamfanin ya zai ba kasar ya bashi kuma a matsayin ya na shugaban kasa a haka Allah ya bari ya mutu a wulakance a kaskance a ainihin Maroko ya mutu a kaskance wajen naira dola miliyan nawa aka ce ya bari wajen miliyan 30 ne ko nawa ga kudin nan kuma tura suka rike masa bashi wannan shi sai Afirka kake ji wannan abu in dai demokradiyya muke tsakani da Allah to mu kalli demokradiyya wanda wanda aka foto kofin ta maganin uwayen namu na demokradiyya take haka take haka demokradiyya ta mu take a yau mu diba horon shiga ta nan wadda take mamu uwa ba da mama minista ministoci na horon shi a bara ya je kallon kwallo ya shiga cikin jirgin kasa ya tai da matanya da ƴaƴanya da ya je ya dawo sai da aka buga mai faksir sai ya biya kuɗin jirgin matayya da kuɗin ɗayan jirgin ƴaƴanya da suka shiga ai shi ne kadai gwamnati ta ɗauki lalurar ya wa ya ce matayya ta shiga jirgin wa ya ce ƴaƴanya su shiga jirgin kuma wallahi sai da ya biya sai da ya biya haka ake ayo a kasashen haka afirka take ayo sai da ya biya waɗannan kuɗin ba a yarda ba a ce a'a ya ci bulus a ce a'a wallahi sai da ya biya waɗannan kuɗin dole babu yadda za a sai da biya waɗannan kuɗin mu a yau haka muke to ba mu cewa babu adillai akwai adillai har gobe akwai mutanen da suke ainihin adillai ne suna da adalci amma su suka yi kaɗan su suka yi kaɗan na zo na alƙalan alƙalai da muna karatu a Jos a Najeriya bawa Allah na ya rasu Allah ya ji kanya Allah ya gafarta mai shekara 27 yana alƙalanci a Najeriya amma bai da gidan shiga a Najeriya yana alƙalanci shekara 27 amma bai da gidan shi lokacin da ya ritaya ya ritirata aka zo gwamnatin jihar Filato ita ta baya gida ya shiga ƴaƴan ya suka zo suka matsa maya baba ya za a yi mu ɗiyan manyan mutane ba mu da gidan shiga dan babba ya zo ce ni ga na aure zani kuma baba babu gidan shiga ya ce kuna wasa dukkan ku ba wanda ban ma gida ba kowa yana da gidan ya suka ce baba a kai mu mu ga gidajen mu ya ce ku bari ranar sallah ta hida din ta ja ranar sallah duka ya kwashe sai kai su makabarta ce kowa ya zana inda za a gini duka ya kai su makabarta wallahi ya ce ga gidajen kuna kowa ya zaɓa inda za a in centimeter sun centimeter sun centimeter za kai gashi nan barko ka ja wallahi kwashe sai kai su makabarta to irin waɗanda su ne muke so da gaske kadiba nan kadiba makwatan mu nan Najeriya da ainihin Buhari ya hau jirgi ne ya iske a fadar shugaban kasa kare 16 ne ko 18 wanda shugaban kasa amerika ma jirgi guda kadai gare na yawo amma na wai afirka wai wai wai jirgi goma sha wani abu amerika jirgi guda prime minister britania baya da jirgin shiga ma in za shiga jirgin yawo yake shiga amma na wai ga sanan an aje wai kuma haka ake son wai mu kuma mu ne musulman mu da muke da aya muke da qur'ani shi wancan da baya da aya baya da qur'ani shi yayi tattali mu masu aya masu alqur'ani mu muka rusu to a haka ina za mu tsaya ya ɗan uwa abin da ya saura duk wanda ya san ya ci dukiyar jama'a ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu abu na farko ka tuba tsakaninka da Allah bayan ka tuba tsakaninka da Allah bai isa ka sai ka shigo kama yan Nijar haƙƙinsu ka shigo gidan radio ko gidan tele ga jarida ka tattara jama'a wallahi lokacin da na rike matsayi guda na saci miliyan kaza amma dan Allah dan Allah dan Allah a yahi mana ba ni karawa kuntun tuba halshe ne kowa ya yahi sai aka samu wani alaran mai yace wallahi ni ba mu yahi baran nan ta karana ta qur'ani ban ci komi ba wallahi gobe kiyama Allah sai ya hukunci akai wallahi Allah sai ya hukunci akai wannan shine halli na farko in wannan baka samu ba to duk abin da ka sata ka maido duk abin da ka san ka sata ka maido wallahi in baka maido ba gobe kiyama Allah sai ya hukunci akai wannan shine abin da yake da alaka na dukiya kuma wanda Allah ya dora man dole umma al'umma manzan Allah bayani kan wannan abin sha'a man sha'a wa aba man aba ko mai so ya so ko yaki Allah ya dora man manzan Allah ya isar kuma mun ma isar Allah ka shaida mun isar mu al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka zama shaida ya Allah ka zama shaida Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana ربنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara zauga mana da kasan mu lafiya Allah subhanahu wataala ya ƙara zama mana kasan mu lafiya duk abin da ya mana tsanani muna roƙo Allah subhanahu wataala ya magance mana wannan yanayi da muke ciki na siyasa guguwar siyasa nan da bamu da hita ba Allah muna roƙonka ka kalle mu ka tausaya mana ka ji kanmu ka tausaya mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tausaya mu bayan Allah Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah ka hidda mu cikin wannan guguwa lafiya Allah ka hidda mu cikin wannan guguwa lafiya Allah muna roƙonka ka zaban mana shugaba na gari Allah muna roƙonka ka zaban mana shugaba adili Allah muna roƙonka ka zaban mana shugaba mai amana Allah muna roƙonka ka zaban mana ingantaccen shugaba kuma Allah muna roƙonka ka arzuta da masu shawara na gari Allah muna roƙonka ka arzuta da masu shawara na gari duk masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mu kowa bukatun shi dukkaninmu muna da bukatu na alkhairi Allah ya biya mana yan uwanmu musulmi waɗanda ba su da lafiya ko a gida ko asibitoci Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu da muka yi saura Allah ya ba mu guzurin tarda su waɗanda ba su da aikin yi Allah ya ba su masu aiki kuma Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka cikin aikin su masu dukiyoyin mu masu taimaka mu addini Allah ya sa masa albarka cikin dukiyoyin su Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka cikin dukiyoyin su Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka cikin zira'as waɗanda ba su da niyya kuma muna roƙo Allah ya kimsa masu niyya Allah ya ƙara musu akwai wasu ƴan uwa da suka yi wani aiki alkhairi a wannan likita wadda muke makwabtaka da ita mayar amfan wanda a wancan lokaci mun zo waɗanda suka gayyace mu ainihin akwai doktor mai ainihin mai kata ga yanan tare da mu suka gayyace mu aka ji matsalar ruwa wanda akwai wasu daga cikin abokan mu suka yi aiki waɗanda suka kashe kuɗi sama da miliyan ainihin kan wannan abu yanzu dai a jiya mun je wannan wuri an kunna famfo ruwa na zuwa ko ina Allah ya saka masa da alkhairi akwai wani dan uwa wanda Risa Mahmud yana aiki establishment Baba Ahmad Soka shine jigon abun da mai bi mai Yahaya Shehu da mai bi mai Abdurrazak ta sani gwanda waɗanga uku su suka yi wannan aiki muna roƙo Allah ya sa masa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya sa masa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya sa masa albarka a cikin dukiyarsu abinda suka bayar Allah ya sa masa albarka abinda suka bari Allah ya sa masa albarka kuma Allah ya ba su zuciyar yi kuma Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara ba su zuciyar yi muna ƙara addu'a malamin mu wanda muka yi bayani a wancan sati na ƙasar Saudiya wato Dr. Aidul Karni wanda muka ce ainihin ya je Filipini wajen lacca wasu 'yan bindiga daɗi suka buɗe mai wuta wanda yanzu dai lahiya tana da duk da cewa ya samu rauni muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara bashi lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya sa ya cinye wannan jarabawa Allah muke roƙo ya kare malaman sunna malamai masu kare sunna masu kare tauhidi masu marta kare martaba addini duk inda suke a duniya Allah muna roƙonka ka kare su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid